إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga wata na zalƙada hijira shekara 446 wanda ya dace da 29 ga watan 4 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 46 cikin littafin fikin suna na asai da sabiq darasi na 46 insha Allah a darasi da ya gabata muna cikin bayani na kiran sallah na sa yatsa a cikin kunnuwa a lokacin kiran sallah iya daga cikin sunna don haka nan bilal ke yi kayan akwai tambaya cewa masa'alar kiran sallah kai sallah da aka yi magana kan farkon lokaci da tsakiya da ƙarshe na cewa awal lokaci ridwanullah a wasatu rahmatullah wa akhiruhu afullah duk da yan wasan komi ana so a yi shi da harko cikin lokacin harko amma maganar ruwayar da ta kawo wannan bayani gida uku farkon lokaci yardar allah tsakiya rahamar Allah ƙarshe rangwamen Allah wannan hadisin albani ya tabbatar da cewa maudu'i ba matsayin maudu'in hadisi ne kwata-kwata bai cikin hadisai da ake sasa layin shuraren su ko aiki da su gaskiyar hadisin maudu'i bai da madogara da za a dogara da shi kurin dai matuƙa shi kullum abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine addini kai kowanne ya karantar da mu na lokacin sallah na cewa lokaci ga farko ga ƙarshe shiga misali a zaure ya ce daga daidai zawal aya zuwa lokacin la'asar wannan shi aka baka damar din a wannan lokaci da aka da yankai sallah a ciki kayi sallah a lokaci na shari'a abu kayi abin da aka nema kai da maza annabi sallallahu ya yi kowanne ya yi a harko ya yi a ƙarshe haka malaka jibril da aka turo ya kuwa mai lokacin sallah kowanne ya yi ya yi harko ya yi ƙarshe kun bayan ƙare karantarwa da jibril ya yi ya ce ma bai na haɗe ne waƙat abin da ke tsakanin wannan da wancan lokaci ne haka annabi sallallahu alaihi an mai tambaya lokacin sallah shi ma har yadda aka koya mai shi ma haka ya koya ya zawa mai tambayar sai ta sallah zawa tambayar lokacin sallah zawa da garin da sai ya zo da garin sai tambayar lokacin sallah manzo Allah ya sallah da shi ko ce a harkonta da karshe shi ma ce mishi ma bayyana hadain waqt tsakanin wannan biyun daga nan zawa nan in kai sallah kai sallah a lokaci kai abin da aka nema kai illa mas'alar harkon lokaci fadalata komai an san na magana bayan Allah da Allah ke kira sadu ila makafi marabikum musara'a ce kan aikin alkhairi ba a ga misali sallah ce aka nema a yi da wanda zai misali shigar lokaci misali sha biyu da rabi ne ɗaya ne da wanda ya ƙarfe uku ya yi ba ga masu ɗaya iyaye ba kake ƙarfe uku maka ka mutu magana ma iyaye ba kake uku ba akwai zai gito maka amma wanda ya riga ya yi kuma kula ana son magana musara a cikin aikin alheri shine kurin fadalar wannan mawacin ruwaya wadda ta kawo wani bambanta na farko yarda Allah tsakiyar rahama Allah ƙarshe rangon Allah wannan hadisin ba shi da tushe hadisi na na ƙarya maudu'i a take cikin sai za mu tashi an yarfa a sautahu bin nida ana so mai kiran sallah ya daga murya sama wa in kana munfaridan fi sahara ko da shi ɗaya ne a cikin daji ko kai ɗaya ne ana son ɗaga murya me dalilin dai wannan magana ya ce fa'an abdullahi bin abdurrahman bin abi sa'asa an abi anna aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala inni araka tuhibbu al-ghanam wal badiya fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik farfa' sawtaka bin nida' فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه wannan hujja da ya yi ta ana so a daga murya kan kiran sallah ya gama ga fadalata ga dalili ya ka ruwaya ta hadisan abu sa'id al-khudri yake gaya ma abu sa'asa cewa inni araka tuhibbul ghanam abu sa'asa naga kana son kananan dabbobi wal badiya kana son zama cikin daji to fa iza kunta fi ghanamik aw badiyatik in kana cikin dabbobinka ko cikin daji farfa sautaka bin nisa bin nida ka daga muryarka wajen kiran sallah ya ce fa'inahu me dalilin da yake gaya mishi ya daga murya wajen kiran sallah ce fa'inahu la ya sama umada sautin mu'addin ba wanda zai ji inda sautin mai kiran sallah zai kai ba wanda sautin kiran sallah zai kai mishi jinnu ne aljani ne mutum ne kai wace wala shi koma menene wata ruwa hajarin wala shajarin duka wata ruwa ta fasa cikin zargi ba tarhib wala shajarin wala hajarin su ce ma wala shi idan an kare kenan yace ba abin da zai ji sautin ka zai kai mishi mutum ne aljani ne koma me wala shi koma menene illa shahida lahu yawmul qiyamah gobe kiyama sai ya ma shaida ya yi kiran sallah daga wajenka kaga masu shaida da yawa ne abu sa'id da kira abu sa'asa wani magana wani magana da ya gaya mishi ta matsayin kiran sallah ya ce sami'tuhu min rasulullah sallam na ji wani magana daga manzala kiran magana da na gaya maka na ji daga manzala sallallahu alaihi wasallam daga manzala na ji wani magana kiran ba ra'ayi bane ba shi ma manzala ya gaya mishi kuma ya gaya mishi na magana shaida ga mai kiran sallah duk inda sautin shi ya kai wannan ruwa ce kuma imam ahmad bukhari imam nasa'i ibn majah san karuwa cikin ladabi na gaba na kiran sallah an ya tarassala fil adhan ay yatamahal wa yafsilu bayna kulli kalimatayn bi sakata wa yahduru al iqama ay yusra'u fiha wa qad ruwa ma yadullu ala istibab dhalika min iddat turuq maganar ana so an yi tarassal fil azan kiran sallah a yi shi daki-daki ɗaya-ɗaya a hankali allahu akbar allahu akbar a shahadu allah ilaha illallah a shahadu allah ilaha illallah a shahadu anna muhammadan rasulullah a shahadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إيه ديكا شيني أيش إيه shi ma da yake ce ay yatamahal bai sai ma fasara ay tarassal shi ma tarassal shi ma'ana ta yatamahal ya ba hankali yace zai kalma bibi Allahu akbar Allahu akbar bibi kalma bibi kaga ce Allahu akbar Allahu akbar shi ne suka ce saba sunna ma nan kalma bibi kake gamawa ka tsaya yace wa yafsilu baina kulli kalmataini bi sakata ka raba kowace kalma biyu da ɗan shugu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayi ɗan shuru bayan kalma biyu bayan kabara misali wa yahduru al-iqama ana so ay yasra fi ana sai ta komi kama ay al-hadar ana sa abin kira kenan da gaugawa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salat hayya ala al-fala qad qamat as-sala qad qamat as-sala Allahu akbar Allah da gaugawa da kenan ta bata bukata a jata da yawa kiran sa iqama to wannan bayanin da na kiran sallah ayi ta dalla dalla iqama ayi gaugawa ruwaya ta zo da take tabbatar da wannan mas'ala wannan ma'ana akan an so a yi haka ta hanyoyi masu yawa tabbas sai abu na gaba akan magana ta kiran sallah ce Allah ya takallamu a sana'il iqama latka sana'il iqama kakka yi magana a sana'il iqama lokacin da aiki iqama ba a magana amma kalamu a sana'ar azan amma magana a sana'ar azan a tsakiya ta kiran sallah kai allahu akbar allahu akbar sunna waye ni wani ne suka ci gaba waye zaɓe nan ka ci gaba tun da akwai sakata ya ce ita magana a tsakiyar azan faƙadar kariya hutu a ifatun min halin ilimin wasu jama'a daga cikin masu ilimi sun karhanta yin haka karantawa ma'ana bai batawa amma ba a so warar hasafi amma ya kama ka wasu malamai da sanannu wanda su kuma sun yi rangome suna ga ana iya yi ya kawo manyan malamai irin su alakawanta da gama kusa yawa don sanda yake goyon bayan kenan yake kenan yana goyon bayan yin shi yasa ya kama kan malaman da suka ce a yin wancan bai kama su ba kuma wasu ce wasu ce wasu suka cikin hada ilimi amma wannan wani suka ce an yi rangumi ana iya yi ya zano muka su alhassan man hassan albasari cikin malaman tabiyyai almajiran sahabbai haka afa haka katala duk wayannan manyan malamai suna kan wayanda suka ce ana iya yi magana kana kiran sallah kana iya kai wannan shugin da ake kai magana kuma ka cika kiran sallah ka ya ce waƙadar ruwan mai dullu a ya ce waƙadar abu dawo a nan sani ke mai littafin sana abu dawo ya ce ƙultu da ahmad a san albajin imam abu hanbal ne na ce mai imam ahmad a bin hanbal a rajulu ya takallamu fi azani abu dawo da tambayi amur bin hanbal wai mutum zai iya magana a kiran sallah amur bin hanbal ya ce na'am zai iya yi bayan wancan tabiya kamar wani magana yan amma faƙil wani ce ya takallamu fil iqama wani ce to ya ce mai amma to zai magana a iqama kada la a iqama ba magana ya ce wa zalika me wannan bambancin iqama ana iya yi a kiran sallah ba a iqama ce li'annahu yustahabbu fiha al-isra' ita ikama ana neman gaugawa ne ba bukatar tsayawa shi yasa aka hana a ikama aka ba da dama yi a kiran sallah sai al'adhanu fi awwal alwaqt wa qabalu ko fi qabali magana kiran sallah a harkun lokacin sallah da yin kiran sallah kafin shiga lokacin sallah سيتي الآذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه ولا تأخير عنه إلا آذان الفجر إلا آذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا يوى abin da ke maganar ya ce al'adam shi kiran sallah ya kunu fi awal wakatan ana yin shi ne a farkon shiga lokaci min gairi taqdimin alai wala ta'khir anhu ka ayi kahin lokaci yayi kun ba a bari bayan lokaci daga ya shiga ba daɗi ba ƙari me fa'idar kiran sallah sanarwa ce a sanar da musulmi lokacin ibada kaza yayi akwai mata a cikin gida ramkalla akwai marar lahiya akwai wasu ke da azar wanda bisalla musu zaba gaba daya kuma akwai wanda ake nema shi ma in kana aji ka shirya ka zo iya harkokin shi zai yaji kiran sallah da suka yi shirya ya kwarin kimsa aikin da yake ya je wajen ibada a nan mahi yawan mutane hamma cikin masu abin alasun na kan maganar da yawa sai a ce misali muna sallah a zawar kare ɗaya da rabi ko kare ɗaya to a ce aikin sallar sauran minti goma ko sha biyar kuma na sallar misali magariba kare kaza a yi kira lokaci kaza kuma na sallar isha lokaci kaza a yi kira a'a shi mai kiran sallah ba ruwan shi lokacin za ku sallah shi sanarwa ce yake lokacin sallah ya shiga shi ne asalin kiran sallah ladan iya diba lokacin sallah kurin lokaci ya shiga zai kiran sallah kuma nan ku ya rage gare ku za mu yi ne ba minti goma ba sha biyar bayan minti talatin ba minti arba'in amma lokaci ne dai shi ya yi abin da yake nashi ya sanar shi ne asalin kiran sallah don da yawa aka muke hemi lokacin kira da lokacin kawa ba da raba da wa mana ake lokacin za mu za mu sallamu ba haka bane ba lokacin a lokacin kira lokacin shiga lokaci ake kiran sallah wannan ku kuna da dama lokacin ku ya kara kaza ko wannan kuma ku za ku shirya kawun amma a gaya mutane lokacin sallah ya shiga shi ne ka'ida ya ce amma wadda ba a ma haka ake yi kahin lokaci ya ce adanul fajar kiran sallah ta asuba fa'innahu yi shorau ta ƙadimu ala awwalin wakat shi ita an shara'anta yin ta kahin farkon lokaci a yi ta إذ أمكن التمييز بين الآذان الأول والثاني إن زي أبان بنجي wannan kiran sallah na harko ne wannan na biyu ne a kamata a gane yana za a gane na harko ne wannan kuma wannan na biyu ne hatta la ya ƙaulu ishtiba don ka samu shuba an samu ɗan bambanci a gane fa'ana abdullahi bin umar radiyallahu anhuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya kawo ta ruwaya daga abdullahi bin umar radiyallahu anhuma ya ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu wa sharabu hatta yu'adhdhin ibn umm maktum muttafaqun alayh wannan me ake cewa shine hujjar da ya kawo hadisin bilal annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta masahabai bilal yu'adhin bilaini iya kiran sallah cikin dare da haka in ya kiran sallah fakulu wa sharabu ku ci ku sha ka duk wani iyar ba rigima da shubhar masu kawo ana ke a salatu shi dai bilal ke a salatu shi fara ta damu kuma an gaya maka iya yi cikin dare har manzala ce in yayi ku ci ku sha kuma ruwaya ce bukhari ya kata musulmi ya kawo ta ka ta dauki ba shubha kama kama a naki a salata kaza kaza a azana kaza kama azana ce duk ihtimalat ne ma nasi ne karar bilal iya kiran sallah cikin dare kuma ya ce in ya ci in yayi kucu kusha hatta yu'adhin ibn maktum sai ibn maktum wani makawan ibn maktum ya kiran sallah da shi ne yake na karshe wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi ya kawo ta sai ke cewa wal hikimatu fi jawaz taqdim adhan fajr al waqt hikimar da zamu gano da aka halitta a gabatar da kiran sallar asuba kafin lokaci ai kira ma bayyanahu al hadith alladhi rawahu ahmad wa ghayruhu an ibn mas'ud annahu sallallahu annahu sallallahu alaihi wasallam qala لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي liyarji'a qa'imakum liyarji'a qa'imakum yunabbiya na'imakum wannan ruwaya yace annabi sallallahu alaihi ya ce la yamna anna ahadakum adhan bilal min suhuri kadayanku kad kiran sallar bilal kai hana dayanku yin sahur ki shi dan kana kiran sallah kaji bilal ka ci gaba da cin abincinka sai shiga masa dalili fa'innahu yu'addin yunadi kiran sallar bilal kaji yana yi ne liyarji a ka'imakun biya na'imakun don masu ƙiyamullai da waɗanda suke barci a halakar da su kai min sallar ƙiyamun yanzu ka haka takaita kai wutar kari mai wuturi ya rihi yanzu kai min sallar lokaci ya kusawa wani irin shi biyu kun mai barci ya halaka ta kuma tashi iyayewa wanka zai iyayewa arwallah zai ya shirya tsab da kuma ya kama hanya ta zuwa masallaci asalin ta kenan nabi ce kawai nasu yin karar abawa na abu zuwa kan shi wannan shi ne sababin kiran sallah ta ake cikin dare ake ma asuba kiran sallah biyu don a halaka da wuri mai sallah ya ɗan shirya ya rihi mai barci ya tashi ta kwan ya jirayi lokacin sallah iya ma bai wutarin ba ko ya wuce shi ya ta yi wutarin shi wannan shi ne hikimar yin kiran sallah da wuri sahi sa ake gaya maka assalatu khairu minan nawm kaga mai barci ake gaya wa sallah ta haibarci wannan ka sallah ta haibarci ka tashi shine amma tambayi shine hikimar yin assalatu dama kuma shi mai yin ta annabi ya ce cikin dare yake yi na kaga ba a gano tsaye da tsoro da asalatu mu annan namu ko mun yi al'ada asalatu an yi asalatu ita ce makarama an yi asalatu an kare annabi ta kowa yin asalatu ka cika sha annabi ce amma haka yin ta sunna haka ta sunna eh dan wancan ta tsarka biya su zo musu da ta bashi ta kare eh inda aka asalatun kaida to ita ce an aka yi ta a ci a sha annabi ce shi ne bilal ke yin ta sai ya ce kenan liyarji a ka'imakun wani biya na'imakun kenan dan liyarji a ka'imakun wani biya ka'imakun kenan imma ya halka ko shi mai barci ya tashi ko kuwa ya halkar da mai barci da mai kyamun daidai shi ya mana ya komo ya zo ya shirya lokacin ko sauran ko na daban ya ce wa lam yakun bilalun yu'addini bi ghairi alfadil adhan amma bilal ba iya kiran sallaba da wasu lafizan bana azana ba da na azana kin ne yake yi dan kasan me nan akwai ta bid'a su a duniya ba nan kade ba da asuba ka ana wani subhanallahi wala hamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar suka yi da dare da zanai haka kuma saurayi nan ne ma ba yi akwai ruwa da kuma haka da aka kai ta yi kai ta mamata ha eh to kaga ne to to wannan shi bid'a ce bacin sunna wa rawa tahawi wa nasa'i annahu lam yakun bayna adhani wa adhan ibn maktum illa an yarqa hadha wa yanzil hadha wai sai kwanta maka lokacin ba da yawa bane wannan iya karewa in ya sabko dake a sama suke wannan shine ai asalin maganar kiran sallah a sama duk da an ci a da basawar manara in tamu dogo amma dai a saman gini ake hawa a kusan masallaci akwai akwai gidan wani umu zai da suna ta yankin mai sunan na wara kwa sunanta ita ce ake hawa gidanta ake saman gidanta ake a takaice dai ana yin shi a sama don ya kai nesa kenan kurin bambancin ya ce misali hawan wannan ne sauka ba ke ma lokaci mai tsawo tsakanin magana ke so kwanta maka sai alfasalo bainal adhan wal iqama tanzu interlocking tsakanin da ake doka tsakanin kiran sallah da iqama wani lokaci ne raka'a nawa minti nawa sallah nawa za a yi yace يطلب الفصل بين الآذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة حضورها yace ana neman bambanta tsakanin kiran sallah da iqama a samu lokaci ya sa'u ta'ahub li salati wa duriya zai ba zai ba da damar a yi shirin sallah kuma a je a samu sallah Ki- mutane suna harkokinsu suna shagalinsu su kaga musu lokacin sallah ya shiga kaga yanzu wani zai ajiye kaya kayan aiki ya ma ne ya wanka ya gyara ya je ya je- ya biya bukata ma bayan gari ko nuri ya dawo ya rolla tukun zo sallah wani abu ne iya cikin shagalin shi kaga ya mishi yanzu kenan bai dacewa kayan yanzu ka kare a sami lokacin da za a sami tattalin tattalin sallah shine ke sa arwala abin da zaka yi da- kuma ka samu halartar sallah iya wani ma da nesa yake kayan yazo ba kusa ba gidan abin ba cikin masallaci yake ba a gidan shi yake yace li'anna al'adana inma shuri'a li hada domin dama asali an shar'anta kiran sallah dan wannan ne a halkar da mutane su shirya su samu sallah wa illa da'atul fa'idatu minhu in ba haka ba kuwa fa'ida yin shi babu ita in za a yi liba jiran kowa kuran a kiran sama tare sallah wal ahadithul waridatu fi hadha al ma'ana kulluha da'ifa amma hadisai sun zo wasu tsakanin kiran sallah da ya kama ko ka ci abinci wasu ce raka a hudu wasu ce kaza da yawa sun kawo sun kayyade ya ce duk hadisin da ya zo mai kayyade tsaka abin da za a sa ko sura aya kaza dukansu masu rauni ne وقد ترجم البخاري باب كم بين الآذان والإقامة ولكن لم يثبت التقدير طيب إمام البخاري يا باب إنه مسمى ميزا أسا سكان كيران صلى تاد إقامة شي ما دي قال بيان شي دي بقيد با كابن ذا سفر باب أنا بتبتت شي دي قيد صلى أنا زعل كذا كذا كذا النبي أبن ده أنا بقيد ولكن ita lam yasbata da takaddirin bai tabbata ba ala kullu hal me amma na magana da shi sai ta muku ga maka kenan ku duk mai hamta mai hankali ne kenan za ba a ce minti kaza ko za za mu diba maka lokacin da zai bada dama kurin shi dai a yi bada wannan ma'ana ta kiran sallah kayan ta da kama a ba mutane damar zabuwa shine kurin magana ba kaide ba sa mu cin kumci ba kai raka'a biyu minti kaza minti kaza a shi dai ana nema a yi kira don a ba mutane damar zawa sallah ki muna damar kai mu kaide minti na zamu sa minti kaza minti kaza ne wannan mu za mu diya mu sa abin da ya dace zai gyara mutane samu damar zawa sallah shine kurin magana قال ابن بطال لا حد لذلك ya ce babu iyaka ƙayyadadda tsakanin kira ta da kama gare ta makon dukul wata kurin illa kurin shigar lokaci wacce ma musulun da taro masu sallah kurin shi ne kurin lokaci ya shiga lokacin za a taru zama ta nan zama zai zo mutane ce mata kasance isha ba wata zai zo he ma ya jinkiri an ba ba tare ba ya dan ƙara lokaci wani lokaci he ma an ji an mudo shi a ce mutane ce ya sallah jama'a sun taruwa kenan babu wani na duk da muna da mas'ala ta lokaci ta lokaci zamani zan zo takwas da minti biyar takwas da minti kaza tara da kaza iya lissayi mahi yawa da lokacin sallah za a yi sallah yar kaza haka ji baka ba da rendezvous to amma kullum shari'a an bata da haka abu kaka da haka shi meye matsalar shi shari'a ta ba da dama daga zuwa nan kenan kaidi ya kurin daidai kurin minti kaza an ba ta da an tara an tara matsala matsala ce ba haka ba shari'a ta ba mu shari'a ba ta ba mu kanan ba kurin daidai minti da minti da kwata kurin daidai da kwata ko aka daga an yi laifi wannan musulunci ba samu cikin hukuncin ba wannan ba suna ta kawo nan magana ba eh lalle mun san gabar sun ta gamuwa iya wani bai zuwa dan kara kwada dan rage a kara ba matsale amma kurin kaman Allah ne ce kurin da kwata kurin an ba zo kuɗa gadi ba Salman zai ga yara tura liman kin matsala gaskiya haka wani tunan ba da dama annabi zai zo lokaci ce zai kiza wa ajima ma rashin man iyayen kin sanar a masallaci he ya jima he ya ga da lokacin yayi sallar su da ta kuɗi ƙara a ɗan jima ko kenan ba na bane batun da kuma gashi ayi ce daga nan zai wani misa aka mana haka nan annabi ce ma baina hadaini waqt kina koyarwa masalan kan kunta ma kan mu zama to kuma kamar da suna addini ne ka kunta ma abu ya zama matsala yace o ba na babin cali ba yasa lokaci wa ban haɗa lokacin kamar wata ka'ida ce an kasa amma Allah magana shi ne muke so magana dan iya samu wani lokaci liman kin ya buƙatar lokaci kwana bai gito ana wani abu yace wa an jabir bin samura radiyallahu anhu qala كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمحل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يراه yace mai kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran sallah kuma ya dan jima fala yuqim bita da iqama har sai ya ga manzon sallallahu alaihi wasallam ya huto to kan hita da iqama lokacin da ya gaishe rawu ahmad wa muslim abu daud wa tirmidhi sai ya ce man adzana fahu yaqim wanda ya kira shi zai ta da ikama shi ya kamata ta da ikama ya ce ya juzu an yi ƙimul mu'azzin wa gairu a mahalicci mai kiran sallah yana iya ta da ikama haka ma wani na iya ta da ba shi ba ba sharaɗi ba ne ba wannan magana ta halitta ta da ikama ga wani mai kiran sallah bittifaqil ulama babu sabani tsakanin kowane malami da kan malami magabata sun ittifaqi kan haka ba sharadi bane ba dole hela dan zai tada walakin al-aula amma abin da yi an yatawalla al-mu'addin al-iqama mai kira a ka'ida shi ya kamata ya kula da tada iqama da haka bilal yake gaske na zana ma shi ke ta da ya kama to amma ta kama ya ce wani ya ko ya bai da misali ko ya jinkiri wani zai zo ta da kama alaihi bane wace ai wanda wanda zai zai ta da wa idza qala shafi'i rahimahullah wa idza azama ar-rajul ahabbtu an yatawalla al-iqama imam shafi'i ce wanda ya kiran sallah ina son a ce shi zai kula da iqama qala tirmidhi wal'amalu ala hada inda akthar ahlul ilm da yawa mafi yawan ahlul ilm suna kan cewa anna man adhana fa huwa yaqim me kira shi zai ta da iqama wannan shine kaida kurin kazo kun kun kawarci haka nan kurin dan kana kan hasala dan kiran iqama ya sai ya kisa da ka amince ba tsari kenan a tsari haka ya kamata me kira zai ta da iqama amma wani ya kama yayi ba lahi bane ba ci a sharadi ne sai mai kira zai amma akwai ruwayoyi suka zo ba su da inganci kuma suka yi da akwai ruwaya da ta kawo na shi sasu yana magana ruwaya da hadisin da ya kaga magana ce ta na fasar bai na kama wannan wani al'azani akwai ruwayoyi suka zo kai kayyadewa mai kira shi da ka tafi lugar mara sai ka wani ruwayoyi mun azar fawar kim wannan ruwa ba ɗaya mai inganci inda ta inganta kage na ba ba ba ba ba magana cewa halittawa to ba ta inganta ba ruwayoyi da ta ce ka'ida annabi ya ce mai kira idai abu aikace shi ne zama kurum sai yanzu cewa mata yi kamu ilar sala za a yi ta da ya kamu yaushe za a tashi a je a yi tsaye ƙalin malik filmota lam asama في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إني أرى ذلك على طاقة الناس yace bin ji ba wata magana da ta zo kan lokacin da ya dace mutane su tashi lokacin da ake yi kama bin ji wani haddi daidai kaza wuri kaza za a tashi amma ina ga wannan iyakan mutane kowa daman mutane wani akwai mai taushin mai gajiyayye akwai tsoho akwai mai ƙarhi ya ce fa'in na minin mutaƙil wani hafif akwai mai yauni akwai mai mara yauni amma waruwa ko warawa bin munzir an anas an samu ruwaya a cikin sabai anas bin malik shi anas annahu shi anas kana ya kuma idza al-mu'adhdhin tarqamatu salah kaga wannan ba ci da shi a nan ki tashi za mu zuci ba laifi bane ba shi a nan ki tashi kai ka tashi a yana wace bauta a yana shi a nan ta yana shi magana ba ci ba annabi ya ce ba gane ba gane amma shi a nan ki tashi ba ce wani saba na kai saba sunna shi na albani ki tare mu wallah magana anas iya tashi shi a nan ki tashi ba wani saba ne a cikin sahabbai an samu shi anas a cikin sahabbai ba sahabbai ba shi ya kai tashi ko da ma ce ba tana jira babu kai da annabi kai da ba amma duk da kalbanin ke cewa rai maula ita kanta wannan kin kana dama ka tashi inda ana tashi amma ce shi ma da sharaɗin ɗin liman iya cikin masallaci menene shi ana shi abin da annabi ya kayyade tashi ganin liman ba ya kama ba koruwa cikin sayar bukari cikin sayar musulun na bai ce za ka min salata filata kuma ta tarawo an kun a cewa ta tarawo kada kharajitu kenan ana ta da ya kama annabi zo masallaci ba da shi an ce bilal me yake yi bilal iya hanga na gamsa da ganin iya nan misali na shi ga misali a cikin bayana ko kuma ba ba suna ga musu ga can kowa shi amma a ga iya kallon tun mutan kowa zai iya ganin annabi ya shigo su ba su gan shi ba kuma zai iya ƙara ya kama annabi shigo shi kuma bilal daga ga annabi kita ya kama daga tsanka annabi daga tsanka shi kita ya kama haka suna suna take daga ya tsanka annabi ya kama hanya kuma za da ya kama haka bilal yake to amma annabi ya ce musu in aka tada ya kama ka ku tashi sai kun gani kai ba ta an kawo kadar kawo an kawo an kawo da kawo rika zaba a shadda kun ganin shi gurin mataka ba kai shi ba ko ta da kama ba ta kadar kama sai ba ka tashi ba suna ba gari liman shigo ba iya misali na shigo tsaya can wani abu tsaye da ni an tada kama na shigo marin kanan ba tsaya can baka ta dan kakar kama salati an sai tashi ai an zaka tashi ana ana bata fara ta kuni ana ana mahani kaka tashi ya ta hatta ta rudu kada kharajtu sai kun ga dan hutu kenan shi annabi bai kayyade ba ko abin annabi ba ya bada kurin halin da ba a ganin shi ba a ganin shi ba amma haka kurin ba mu kayyade annabi kayyade lokacin tashi a haka kuna ganin shi ya dace da gaggar sauransu don su akwai masu gudun musayibu ne shi yau da tsirgan ce mahajji ala sara shi ka tashi wasu hajji ala kowar irin akwai masu kowar da ke tashi cikin magabata kowar kowar akwai da ke tashi ba gargar masu lafta ba akwai kowar amma dai ba nasin da ya kayyade ya wuri kaza a ce manzo Allah ya wuri kaza ko kuma ce sahabbai ga wada shi anas ne aka samu yi haka an kai baka lahi ba ko haka wani wanda ba nan ba ta lahi shi ba ta ba annabi ya ce kaza shi annabi ka tashi na bane da dama shi annabi ka tashi an tabbata malik wannan shine magana ta ka a tashi sai an ga liman kuma shi ladan in tsinka liman daga liman tsinka liman ba ya zo tsaya ba bila da ga tsinka annabi da zai kama kuma zan ya ce kan ku tashi ku sai kun gani wata ruwa ya ce ya ce wa bila da kaka da kama ka gani shi ma gaya mashi kada ka gani sharadi duka ganin shi ta da ko kuma ko an ta da in bi shi ku tashi ba bida bace ba na ga maka an ce abu ne kamar magana mun kan mu har kama imam malik ta dama ce kenan ko da kai tashi ko kan ko ya sala ko ka kama sala ko na ba da ibada tashi amma shi an da malik an samu shi annabi tashi amma ba shi manzo Allah bai ko sabai ka suke gaba daya shi Allah sai yake hakan shi annabi tashi sai hukumi maka magana cewa malik ta ba wani abu da yazo annabi kaidi malikin sahabi zai zama hujja a shi da ta sahabi kaza a iya kana iya maka ba ta yi bane ba ba ta yi bane ba shi ka ta ba kan hujja da kan sahabi a ce kaza ya zamanto shine sunna kaza ai haka wani ba haka bane ke ba shi amma haka yake kuma kai baka lahi ba shi ne kuma magana sai ce maka akwai dama ba ta bi da a ce a ni a da nake tashi ni matsalar na ku yanzu dan ba ce ba yau kaza ba ba kaide ba shi ne magana kenan babu kaidewa eh dan annabi mutai tashi da kansa bai balihi bai amma shi ma sharadin tashi naka zamanto liman iya tare da kai an kuwa bai tare da kai to nan hani ne ya zo an bai tare da kai hani ya zo ka ci gudu amin sai ya ce yanzu sai al-khuruj min al-masajid ba'da al-adhan maganar wuta daga masallaci bayan kiran sallah ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر حين يازو na barin amsawa mai kiran sallah haka hani ya zo na huta daga masallaci bayan kiran sallah illa bi uzur he inda wani uzuri aw ma ma al'azmi ala ruju ko kuwa na huta ne zan dawo wannan magana da ya yi kamar tarjama ce fi ce kan magana sai ya kai kawo maganar cewa fa'an abi hurairu ta radiyallahu an qal amara na rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjid fa bi salah fala yakhruj ahadukum hatta yusalli an akai in kun annabi ce ce wannan kin abu da ke cewa annabi ya mana umarnin idza kuntum fil masjid in kuna cikin masallaci fa nude bi sala akai kiran sallah fala yakhruj ahadukum kaddayan ku huta daga masallaci hatta yusalli ya sallah shine ruwaya ta farko imam ahmad kuma yace sanadi sahihi ne wa ana abi sha'sa an abi an abi hurairah qala خرج رجل خرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأصحاب السنة nan bilal abu da ya ce masallaci an kira an kare sai ga wani ya huta sai ka ce musu kun ga wannan ana wanda ya huta ana kiran sallah ya sa wa baban kasim sallallahu alaihi wasallam kenan ya lahi rawa musulun asabu suna nan duk da malamai suna magana cewa kullum suna magana kan mai can ya ce maka wa'anar furuji min mace ba'adal adhan illa bi uzur uziri sananne misali an ce misali iya misali mutumin limani a masallaci shi ma an yi kira ana iya ciki kowa san limani asali ana hudda wannan zargina tsakanin musulmi misali da ka misali wannan sallah an sallah ya wuta ya sa ban bebe liman kin sali ya sa ya kiyama liman ya kiyama bin musulmi sallah sallah za a zaka ni zai kawo namu a zuciya liman ko zuciya mamu amma sauna limami ne shi ma liman ya sallah nuri in ce tsaya can wa zai ka gani an ce wannan iya cikin uzuri na mutumin da shi ma sallah zai aunuri da ba limami ne aunuri na ko iya cikin uzurin da aka ba mutum dama tun uzurin sananne shi ma ana ta ana jiran shi kuma kowa ko da ba a ganin shi a kyamace wani ba sa wani abu a rai dan ya huta an san shi ma limami na umuri shi sa kama illa bi udhr wa an mu'adh al-juhani an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-jafa kullu al-jafa wal kufr wan nifaq man sami'a munadi la yunadi yad'u ila al-fala fala yujib wala yujib rawu ahmad wa tabarani ma'adar zuwa nake ce annabi sallallahu alaihi ya ce kamar da ke ruwaya aljafa kullu jafa wautarwa ko ta wautarwa ko shan hali zamu ce da kafirci da munahuci wanda zai ji kiran sallah mai kira zuwa ga Allah yana kira zuwa ga rabo yake amsawa wannan akwai matsala kwarai har da kafirci da munahuci daga abin ya wuce magana ba zai zaman dai ruwaya ba ta da inganci shi albani na maula ke cewa nan bai kamata ba shi malamin kawo na hadisin kunya kiya ne tun da hadisin yansa ne kan wanda ya san ilimin hadisi ya san bashi da inganci amma an kawo kyale mai ji zai gama haka ne magana ba haka bace ba magana ka hurci ko kuma hurci wannan lahi daban amma kai bai kai ba ka hurci a iyaka ne ka hurci a yi nisa abin ka hurci da munahuci a lahi ne dai ba kyauta ba ka asara kuma amma kafirci abu ne mai girma to da mutum ruwa bata danganci balle mu sawan can magana kafirci qala tirmidhi wa qad ruwa an ghayr wahid min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahum qalu an samu da dama cikin ruwa da sahabbai ba ɗaya ba suna cewa man sami'a an-nida falam yujib fala salata lahu suna cewa duk wanda ya ci kira bai amsa ba babu sallah gare shi wannan akwai ruwaya hadisi tabbatacce nasarar iya cewa man sami annida falami a ti lafilasta ta laula min uzurin ko ruwa ta inganta kan hakan wannan ruwa ta tabbata kan hakan kenan annabi ya ce wanda ya bi amsa ba ba shi da sallah sai inda uzuri ta ga wannan akwai nasan hadisi ma marfu'i nan kuma ganin sabbin suna cewa babu sallah gare shi amma annabi ya ƙara bayani illa mai uzurin iyawa ka ji kiran sallah baka da baka lahiya ko ba da manta ko da da ko yau shaka nan ko sai inda uzuri to nan maganar fala salata lahu kaga ta irin wannan ababe laysa minna man fa'ala kaza bai tare da mu ko kaza ka huce an ce irin hadisin suka zo na wa'idi a ta kabar sai da suke kai su fasara su a ka huce in ka huce ne to babu ta din babu ta kuma annabi ce babu to babu ladan ne me ya sake ta kuma tsayanin ka huta kura tana masu tsaron abu annabi ce duka zafi tare da mu to bai tare da mu kawo ce ce ko a namu ta lahira ne ko a ina ne kun tsaya bai tare da mu za a ci abu da zanen wa'idi ka bashi a wannan kurin ya yi tsaye ya yi aiki kurin a tsawatar da mutane kurin ka bashi a wani shi kurin eh annabi ce bai sallah kurin tsaya nan annabi ce kenan in ba uzuri to wannan shi nesa ne ko ya riga ya wakana ne zan zo fatawa nan zaka diba akai kaza akai kaza annabi ya ce kaza wannan shi da kuma ka zo ta yi ko ba ta yi ba ku sake ta da ko ba sake ba amma kun tsaya anan kuka shiga da kuka fasara to annabi ta bai da sallah kurin dole ne ya ji kiran sallah an kira bashi da sallah وقال بعض أهل العلم هذا على التقليد والتشديد wannan magana ta zo a kan kabrarawar tsanantawa na in zuwa jami'i wala rukhsata li ahadin fi tarki li jama'at illa min udhr na abin sananne babu rangume ga kowa akan barin zuwa sallar jama'a he inda uzuri ma ba uzuri ba da takar zuwa jami'i wajibi kun ka amsa kira mana kenan kuma yanzu sai maganar al'adhanu wal iqamatu da fa'ita kiran sallah da ta da iqama ga sallar da ta huce sallar na makara ko mun makara akan wata sallah an iya kiran sallah ai ta da iqama yace yake cewa man nama an salatin aw nasiha فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها yace wanda ya barci bai sallah ba lokaci ya huta ko ya mance sallar har lokaci ya huta shi wannan faina yushur lahu an shar'anta gare shi an yu'addina laha wa yuqim an shar'anta mishi yayi kiran sallah ya tada ya kama ko da ta wuce barci ne ko mantuwa zai yi wannan kira ta da ya kama hina yi salata lokacin da zai yi ta hina yi salata lokacin zai sallar zai tare zakin zai kama bayan wannan tarjama da ya maka sai ya ce fi ruwayat abi dawud fi qissat allati nama fiha nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa lam yastayqizu hatta tala'at ash-shams annahu amara bilalan fa'adana wa aqama wa salla ya ce akwai ruwaya ta abu dawud wannan ruwaya ta imam bukhari ya kata wata cikin kitab al-azan bab al-azan ibn bukhari ya kawo ruwaya ta da shi ne ta kada ga abu dawud imam bukhari ya kawo ruwaya cikin kissa da barci da annabi sallama yayi da shi sahabbai da ana tahiya can jiji amma dare yayi nisa annabi ya ce mu dan sabaka mu dan huta bilal ka kula mana da al-alfajr in tayi ka sanar da mun tashi misalla dama an gaji barci ya barci gaba ɗayansu musu falka ba asibar ta yi hedara ta hudo hidda zara na bige su bayan bayan ta hudo ma da zahin ta ya bige su sun suka halka kudin maranta bin ta bu ta hudo subhanu da allahu akabar allahu akabar suka aka kafara an makara annabi ce bilal kai da muka sa ka kuma ya aka haka ya ce ya rasulallah wanda ya ɗauki ranku shi da kira na nema wanda ya haɗa kina ranku a Allah ki nema da ki zimin tashi ba ilo ta fitar ruwaya na biya ka cewa na biya babbalan labari shaidan ya zo ya daddaba shi ya daddaba shi kwanta kwanta akwai saura sai ƙara birci ya ƙara tahiya to shi dai a nan almuhim annabi sallama da aka tashi wata ruwaya ta ayi gaba wannan kwanan akwai shida ne hida aka dan gaba amma aka yi kiran sallah bayan rana ta wudu ta dago bayan kiran sallah ma hida sai hida sallah ta tsarka fajar hida raka ta fajar eh wata ruwaya aka kiran sallah aka yi raka ta fajar ko aka sallah asuba wannan mun karanta da kai wanda ya barci ko mantuwa lokacin da halka shi ne lokacin shi a lokaci ka ba wani buge-buge ka tashi ka yi arwalla ka yi sarta ka yi komi wannan shi ne lokacin kai amma mai barci ko mantuwa lokacin da ya halka shi ne lokacin shi kun bai lahi ba kin za a yi ta da ya kama a kiran sallah ta da ya kama a kan sallar da ta wuce ya ce fa'in ta'addarat alfawa'id استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة yace idan sallolin da yawa ne zuwa salama da labarin handak an ce sallan azhar la'asar har ko magariba ce ta huce gaba daya ana aikin wani handa ko ai ba sallolin ba zai bace ba sallolin suka wuce a takaice ko biyu ko uku manan da aka tashi aka kiran sallah duka sallah aka yi kiran sallah guda aka tada iqama ko ci magana kenan yace an so a yi kiran sallah guda kuma a tada iqama da tahurku kuma duk sallar da za a yi daga baya kuma iqama za a yi akan fa'ita fawaid قال العثرم سمعت أبا عبد الله يسأل الرجل يقضي الصلاة يأتي يشكم أنا تميم أحمد أكان مشين أبو أبو أحمد أبو عبد الله أنا مي تنبيا متمن دزيرا مسلا كيف يسنو في الآذان يا يا زي تكيرا صلى رامو صلى تشيزي فذكر حديث حشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق كجمع شيخ شيخ رواية يكون رواية تا مشركي sun shirya da annabi sallallahu alaihi wasallam an arba salawat sallah hudu a yau khandaq ranar khandaq sallah hudu ba ba an ce magar azhar asar magriba isha kurin aiki ya zai daga ba aka kai ashe ba sallah ba subhanallah kai ya zahi hatta ta haɓa minan da ya masha Allah har dare ya tahi kaji kina ina yi wa ba abin da bai yi wa kace ko kaza ko rashin imani rashin a abin ya zashi mutum ga zama da ga mu akwai mutane za su za su jiwa rashin imani ya za ka bin sallah biyu uku hudu da za maka ya zai yi mana kana rashin imani ne ko rashin kaza ne a abin ya gitarwa ya kashin ka mutum mutum ne kuma sun annabi ne an tare da kuma sahabbai dukansu kowa shagala sallah hudu ta kowa aka halaka kuma idan su biyu babarci ba suke idan su biyu babarci ba suke idan su biyu fitina shi annabi ya ce annabi ce la'anahu Allah malaka kuburum na Allah tsirin sa albarka sun shiga sun shiga ta musallam sallaka annabi ka sallah asar sun shiga ta makan sallaman hiciya Allah cika kabarin su da wuta shagaluna ma mai shagaluna su suka sababu hakan aiki ne na neman kare sharin su an neman yin ramin wannan ne ana cikin aiki ne a nan dai ya ce fa'amara bilalan fa'adzan bayan an halka mana an gano da kurin sallah ta wuce guda hudu annabi ya umarci bilal na ya yi kiran sallah wa aqama wa sallar zuhur kaji tan azhar ce ma ya tada iqama ya sallaci azhur summa amara kuma mai umarni فأقام فصلى الأثر يتاد إقامة أكسل الأثر ثم أمره فأقام صلى المغرب كما أكا صلى مغربا ثم أمره فأقام صلى الإشاء أكسل الإشاء ركا صلى هلو الظهر الأثر مغربا إشاء كسل قدا wannan shine cikin hujjar ake kawowa ta sabanin sallar jami'i da ake cewa karfa ko sallar jami'in sallah kira sallah biyu zai ba zai dole karama hujja kira sallah guda kai kudu ce ma ba biyu ba amma kira sallah guda kai sai ya ce yanzu na kuma azanun nisa'i wa iqamatuhun kiran sallah na mata kuma su ta da iqama tsakaninsu ɗalibin umar radiyallahu anhuma ليس على النساء آذان ولا إقامة رواه البيهقي بسند صحيح ابن عمر يأتي ba ɗorawa mata ba kiran sallah ko ikama ba sai sun yi ba saboda a maliki ana sha mata su labishar alahun mabasi ba za kaza sai malamin ke cewa ba ya kashi da isnadi sahihi albani ce a yana zama inganci a na zama isayi bai da inganci kalla dasar husiya bai da inganci kuma ko ya hudu ba ce ba annabi ya ce ce ya kodin shi ne hudu kumcin shi ne na ku gane shi magana sahabi yakan iya magana wani saba mishi shi sa ba a hujja a jin ta a sahabi ka zai kaza ya kai a ba a hujja a aiki za da magana sahabi kadai ya tafsiri sahabi tafsiri yake amma ba hujja da maganar sahabi ga wani abu da ibada wani ya ka sai kai ba yi sai a marfu'i inda aiki ne ma tafsirin kaza ga zaka wannan yayin shaida amma abu kaza na ibada a ce dan wani yayi ya san hujja gare ni a ce wannan kaza haka haka iya wai wannan bai ba yi ji ka cewa abu ne ya cikin qaulin sahabi ba la turji bi fil ibada ba balle wani malami da ba ci ta magana maka ta anas bin malik iya tashi da dama haka ne cikin magana ce irin magana ce shi haka yake to nan ibn umar ko da to anan kun bayan shi bai wani ba a riskantar ruwa ba ta inganta zuwa gare shi magana kenan ko da shi ya ce shi hodi ba ce ba annabi ya ce ba sai ba kuma ta bi hau kansa ba to amma ruwa kanta ba ta da inganci ya ce shi sa ka malikiyar magana take ya sai yake ce maka wa ila hadha ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي كاجكو أتكن سابع أكو أنس بن مالك أكو حسن البصري ابن سيرين سكي مدام تابعي لأن باب النخعي ده ثوري ده مالك ده أبو ثور ده أصحاب الرأي أكا هكا سكي كاجا فهمت أجكو وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه كده إن أذن وأقمنا فلا بأس إن سيني kiran sun ta kan ba laifi suka ba domin warwe an ahmad an in in fa'alna fala ba'as an samu warka imam ahmad in suka bi laifi ba wanda me fa'alhum fa ja'izan musyikun halaka ne amma ya an samu daga aisha ana kanat tu'adhdhin wa tuqim wa tu'ammu nisa ta'ala in kashi aisha ta yi wasu shi sun sha matan bane ba sai ta yi an sa kullum wata ummu salama tana yi hasana limanci ta limanci ita aisha tana kiran sallar ta da kama kuma ta umarta mata limanci ta kifa wasu ta tsaya tsakiyar su kenan limancin mace yana tsayawa tana tsaya sahun gaba zama shiga gaba ina liman mata kuwa su limanci ba shiga gaba ina liman gaba ana kallanta ga limami a gaba a sahun gaba take shiga in ta yi kuma an ba su yi koyi da su kenan shine magana cewa kenan ya tabbata an ce wannan na aisha ya tabbata aisha na yin haka kenan wanda ibn umar shine wani kuma baya faɗi ma ruwa ba ta danganta zuwa gare shi ka kida ce irin wani wuraren kenan in baka ce baka kore abun in annabi ce bisu annabi kore sa ba shi Allah bane ka ruwa ta idan inna man sashi ka kore jihar da abin da ce mace namiji yayi mace in ba hannu zo ba tana yi da abin da ce namiji annabi ce yayi in dai ba a ce banda mata ba ware su ba to baka wuda su ta abin da ta ware su mutaka ba ta ware su ba baka ware su ina annabi ce bisu yi ba magana kenan ko an samu ta asha ta yi ko ne ce ba ta yi ba hujja bace ba zai zama to a wajen wani ya hana wani in ta yi magana kenan tuna gane kamata mu tsaya Allah ka darasa gaba insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sallallahu alaihi wa sallam
ya tabarka